حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم شاترة دوت رمضان شكرة تدبو ليلة دريقه da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da ashirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul qasas da yau da ikon allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi a ayar da ɗaya daga cikin wato wannan yara 'yan mata suka ba da babansu shawara ta ce ya baba wannan bawan Allah mai amana mai ƙarfi ka ɗauke shi aikin ƙoda goma ta ba wa babanta shawara za mu ji ya karɓi shawara ko bai karɓa ba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين Allah maɗaukin sarki ya ce ɗaya daga cikinsu wato ta ba wa babanta shawara a ta ce baba ka ɗauki wannan aikin ƙodago shi ne istajir abinda take nufi ka ɗauke shi aiki a gidanmu ya maka aiki don ya cancanta to wace ce a cikinsu ‘yan matan aka ce wacce ta je ta kirawo annabi musan ita ce da ta ce ni inni inna abi ya da'uka ne ya ji ya ka ajara ma saƙaita lana ta ce istajiru da dukkan amana da dukkan gaskiya da yadda tana ganin babanta in ya ɗauke su ya ɗauke shi za a samu biyan bukata إن خير من استأجرت القوي الأمين للي مفي الهير وندا ذاك دوكا يا مكا أيكن قوده أيكن كارفي شيني استجاب للي mai ƙarfi ne kuma mai aminci ka ɗauke shi don yi mana kiwon dabbobi fa innahu jadirun bi hadhihi al-muhimma ya cancance wannan aikin ya baba da kuwatihi wa amanatihi saboda mutum ne mai ƙarfi kuma mai amana Allah ya haɗa masa ƙarfi shi annabi Musa na gangan jiki kuma Allah ya bashi amana wanda duk wanda zai wani aiki a wuri ko zai aikin ƙodago ko za a bashi shugabanci na al'umma to ya kamata ya zama mai ƙarfi kuma mai amana kenan wanda yake da wannan sifa guda biyu kana ahlan li kulli khair ya cancanta ga dukkan wani alheri da za a iya dora masa wa muhallan li siqatin nasi bihi kuma shi ya cancanta mutane su aminta da shi ala amwalihim wa aradihim akan dukiyarsu da mutuncinsu imam ibn kasir ya ce Umar ya ce, Ibn Abbas ya ce, Shuri ibn al-Qadi ya faɗa, Abu Malik da Imam Qatada da sauran malamai da ta ce inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin sai babanta ya ce wa ma ilmuki bidhalik ke ya aka yi kika san wannan mutumin mai ƙarfi ne kuma mai amana ne uban yana so ya dan taɓa hankalin yarinyar ya jiya ya aka yi haka ya ta yaya haka kika gane yana da ƙarfi yana da amana sai ta ce a ni da a gabana ya ɗauki dutsen da mutum goma sha ke ɗauka ai dole in ce yana da ƙarfi ba ba sannan lokacin da na zo nake tafiya ina gaban shi ce min ya yi ko nemin wara'i ki koma bayana idan na bar hanya ki ɗauki wani abu ki jifa da shi ya nuna min hanya da tsakuwa ko da wani abu daga nan na gane cewa wannan mutum yana da amana tsoho da cijo ya karɓi shawarar yasa akan abin da ta bashi don ya lura cewa hankalinta ya karkata gurin mutumin nan kuma tana da kyakkyawan manufa shi ne sai ya ce sai ya ce da shi mai
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين
kun ji abinda ya ta ba uba shawara mu rinka yi muna ɗaukan koyarwar alkur'ani muna sa shi a cikin lissafin rayuwarmu wannan yana nuna ashe ya tana iya ba wa ubanta shawara kuma uba yana iya ɗaukan shawarar yarsa mace kada ta zo ta yi magana ce ki lallake mace ce kin san ma me ake ciki a'a yarka zai iya ta baka shawara ka karba sannan kuma wannan yana nuna mana duk mutumin da yake mai matsayi ne a cikin al'umma idan aka ba shi shawara yana ɗauka don shi mai shawara bai fiye yin da na sani a cikin aikin shi ba ba ku gane wannan duk wanda yake yin shawara a cikin sha'aninsa rinka kalla ba kwa kalla ina zaune kan biya just abin nan duk mai shawara baya yin da na sani a cikin aikin shi so yau ga yarinya budurwa ta ba ubanta shawara kuma ya dauka ya juya ya kalli annabi Musa ya ce inni uridu an unki haka ihdamnatay hatayni ina so zan aura maka ɗaya daga cikin waɗannan ‘ya'yan nawa ‘yan mata guda biyu, amma da sharaɗin za ka yi min aikin ƙodago shekara takwas. Ala'anta a jura ni samaniya hijaj. Samaniya hijaj wannan sharaɗi ne, shekaru takwas. malamai suka ce dattijo dai ya karbi shawarar yasa ya kuma loda wa nan musa aiki babba wannan ya ita ce wanda ta dai kirawo shi kuma ita ta ba da shawara akan haka ɗin to kuma gaskiya shi uban da ya ga yarinyar ta karakata da ra'ayin annabi musa ɗin har take ba da shawarar ya zo gidansu ya musu aiki to sai uban ya kulla aran sai ce bari ya bashi ita a matsayin mata tunda ta yabe shi ta ce mai ƙarfi ne ta ce mai amana ne to me ake nema in mace Allah ya baki miji mai ƙarfi da amana ai shikenan malaman tafsiri suka ce wa fi hadhihi al-ayat ma fiha min al-isharati ila raghabati al-mar'ati salihah a cikin wannan aya akwai kwadaitarwa dangane da neman mace ta kware saliha a haɗa ta da mutumi salihi kuma yana daga cikin wato ɗabi'ar mutanen ƙwarai suna nema wa 'ya'yansu mata mazajen aure ga wannan bawan Allah ya nema wa matar 'yarsa mijin aure wannan ba wata damuwa ba ne duk wanda ya ga mutumin kirki ya ga ɗan arziki mai albarka ya tallata masa 'yarsa ba laifi ba ne kuma ba aibu ba ne kuma yanzu lokaci ya kai da ya kamata mu ma tsaya mu mai da hankali mu nema wa 'ya'yanmu mata mijin aure da ka je ka batta ta gayyato maka ɗan luwaɗi ko ɗan shaye-shaye ko ɓarawo ko ta je ta gayyato maka wani ƙazami mara aƙida wani tarkace ta ce maka shi take so ai banda kai ka ba ta zaɓi ta ce wance ga wani can ina ganin ina da hankali zan yi sha'awar mu haɗa zuri'a da shi amma ki je ki shawara ka gaya mata kafin shi ka gaya masa ba laifi ba ne sayyidina umar ya ya nema wa yarsa hafsa miji da kansa ya tafi wajen sayyidina abubakar ya ce masa ga hafsa ka aura yata kai abokina ne amma ga yata hafsa ka aura abubakar ya shiru bai ce masa komai ba ya fita daga gidan abubakar ya wuce gidan sayyidina usman ya ce ya usman ga yata hafsa ka aura sayyidina usman ya ce na gode allah saka da alheri wallahi ban daɗe da yin aure ba ba da buƙatar aure yanzu ya koma gida bai jima ba sai ga aike daga gidan annabi cewa manzan Allah yana son na na hafsa ya ce an bayar an gama zance ya ƙare ka duba duba yadda Allah ya masa ya yi kyakkyawan niyya ya nemar wa ‘yarsa miji salihi bai ji wani nauyi ba Allah ya masa kyakkyawan sakayya. don haka kai ma ka nema wa ‘yarka miji salihi ba aibu ka ce wani ga ‘yata in kana so ka aura in yana so bismillah idan baya so yawa da uzuri sai na muka ne dawo ya samu sai na wani ce da shi la'alla ka wajatta alayya la'alla dai ko ka yi fushi da ni lokacin da ka kawo maganar hafsa ka gabance maka komai ba ya ce ƙwarai ban ji daɗi ba abin da kai mun yi abubakar sai abubakar ya ce to yadda al'amari yake shine na ji kishin kishin ɗin annabi yana magana ta kuma ya nuna yana da ra'ayi a kanta tun da naga ka zo ka ce min in aure ta to na san baka da labari ba sani ba ni kuma bai kamata ni ne zan zama mutum na farko da zan bayyana sirrin annabi ba alhali bai faɗa ba wataƙila baya so a sani yanzu wataƙila ya fasa wataƙila yana so ya aiko wani ba ni ba amma da annabi bai aure ta ba ni zan aure ta sai ce to na gode sa'id ibn al-musayyab tabi'i ne yana da ya da ya tarbiyantar da ita da ilimi da karatu kyakkyawar yarinya mai kyawun zuciya mai kyawun hali mai kyawun ɗabi'a yarda ana tsammanin ba wanda ya isa ya aure ta sai wani babban mutum mai matsayi mai daraja ana waye zai aure yar sai bi bin musayyib wa zai aure ta wallahi haka kurin ya dubi wani dalibi cikin dalibansa da yake koyarwa ya ce kai wani je ka auri wanci an baka ita yaron nan imamaki ya ce an baka ya ce aure ta aka yi ta kawo masa mutane ya ce a ya gama so ba wani abu bane ba mata da yawa sun kawo kansu gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka wannan babu matsala za mu iya koyon wannan ga wannan babu Allah shi ma ya miƙa yarsa ga annabi Musa Allah ya mana afuwa ya ce to ina so zan ɗauke ka aiki a za ka yi min aiki shekaru takwas samaniya sinina shine samaniya hijaj kalmar ta'ajjura ni a sharɗi ne mashrudun ala Musa sharaɗi za ka yi min aiki kuma ni zan baka yata amma aikin da za ka yi shekara takwas ne bayan atmamta ashirin famin indik yace in har za ka cika shekara goma ma daga gare ka ne kaga dattijon nan yana da ƙoƙari neman ƙari yake mutum ya shekara takwas yana maka aiki don ka ba shi ya ɗaya kai wannan ya ta yi tsada fa ya ya tsana wani tarko ne ba tun da ka ji yayi wannan dariyar akwai wani abu a ƙasa ƙara ma Allah ba da sa inda kuka shiryo Allah taimake ku eh mu dai mu da aure kam sai a lahira kuma insha Allah in mun haɗu aljanna za mu gaya maka to ka taho ka zo ziyara insha Allah mun gama haɗa kayan mu tafiya za mu yi kawai wato dattijon nan yana da ban mamaki ka shimfiɗa wa mutum shekara shekara takwas yana maka aiki saboda ka ba shi a kuma daga baya ya ce da za ka kammala goman ma da ya fi bai na tawar da ashirar famin indik wato da ka kyauta kenan wannan ala sabili tafadduli wa takarrumi amma ni ban sharɗanta maka ba sai shekara takwas sai ya ce wa ma uridu an ashqa alayk amma fa ya kai Musa ni ba na nufin in tsananta maka ko in kuntata maka satajiduni insha Allah min salihina tsoho ya ce insha Allah ni kuma za ka same ni cikin salihan bayi wannan yana nuna masa to ni fa na baka yata ni salihi ne kenan kaga ka auri ƴar mutum salihi sannan kuma wannan alƙawarin da muka yi maka kar ka ji tsoro in dai ka yi aikin shekara takwas ɗin nan ko goma kana da yarinya budurwa lafiya lau ba magana a'a amma uridu an ashuka alayka aw ut'ibaka fi amrin min al-umuri banda wannan aikin kodago da zaka yi min ni ba zan tsananta maka da komai ba kuma zaka gane da mu'amala mai kyau da tausasawa wannan ya nuna cewa wannan mutumin mumini ne da yace satajiduni insha Allah kenan mumini ne mai imani ne ko ba ka bane dan yana mai da al'amarinsa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya kai to wani abin da raddin da annabi Musa ya masa Allah ma me ya faru قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل wani na gwanaye an gaishe ka Allah ya saka da alheri kala sai annabi Musa ya ce zalika baini wa bainak ai wannan magana ce tsakanin ni da kai kuma da sannu a oke ayyamal ajalai ne kazaitu kowane ajali daga cikin ajalin nan guda biyu nazartar abinda yake nufi kazaitu wato na cika maka ko dai shekara takwas ko kuma shekara goma fala udwana alayya babu wani zalunci a kaina baka cuce ni ba wannan yana nuna masa cewa zan iya yin aikin a wajenka shekara takwas kuma fala udwana alayya baka zalunce ni ba ba zalunta ta kai ba shine fala udwana alayya fala zulma alayya dan kalmar al-udwan a larabci asalinta tana nufin tadawul hadd wato ƙetare iyaka shine fala udwana alai um ya yadda kenan babu damuwa zan yi abin da kace amma wallahu alama na ƙulu wakili Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wakili akan abin da muka faɗa tausiƙil ahad da ta'akid ɗinsa ƙarfafa wannan alƙawari to Allah yana tsakani shahidun wa wakilun wa raqibun alamar tafakna alai ittifaƙin da muka yi Allah shi ne shaida daga nan malamai suke cewa duk wanda kuka yi alkawari da shi akan wani abu to daga ƙarshe ka buga masa wannan wallahu alama na ƙulu wakilu in kasuwanci kuka shirya in wani business za ku yi in wata harka ce ta samu za ku yi kana jin tsoron kare alkawarinsa ko kana jin tsoron kada izalince ka ko kada ya shiga hakkinka sai ka ce wallahu alama na ƙulu wakilu ka haɗa shi da Allah ka je a ci gaba a je a yi duk abin da za a yi tsoho ya ce to alhamdulillahi ya yadda aka ba annabi musa wurin zama aka ba shi sandan kiwo kiwo annabin allah ya kora dabbobin wani ya je masa kiwo ya je masa aiki duk wani aikin wahala a gidan nan ya yi na yi maka bayani tun a baya ba aibu ba ne don ka zama yaron wani babu wata matsala don ka zama yaron wani yana biyan ka ba damuwa annabawa ma sun yi um, imam ibn kasir ya kawo hadisai masu tarin yawa a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin wannan aya da suke nuna cewa suke nuna cewa annabi Musa da kamala irin tasa malam shekara goma ya zaba sai da ya ƙara wa cijon nan shekara biyu kamar yadda ya zo daga ibn abbas manzo Allah ya ce sa'altu jibril ayyul ajalaini kaza musa na tambayi mala'ika jibril tunda shi kam ai da shi ake komai ai tsohon mala'ika kenan da cijo jibrilu ya ce da shi akmaluha wa atammuha shekarun da suka fi cika kammalallu su yi haka idan kun lura da waɗannan ayoyi za ku ga cewa lallai annan musa mutum ne mai haƙuri ya yi haƙuri da rayuwa ya yi haƙuri da rashi ya yi haƙuri da matsi kuma mutum ne mai tausayi kuma mutum ne mai kula da mata raunana ya buga mana tarihi da ba za mu taɓa mantawa da shi ba ta yadda ya ga 'yan mata masu rauni ya taimake su sannan kuma wannan yana nuna mana duk wanda Allah zai mai da shi wani to ba wani abin mamaki idan ya yi rayuwa ta wahala ya yi tafiyar ƙafa ya yi zaman yunwa babu abinci ya yi kaza duka dai ba abin da bai yi ba amma alhamdulillah haƙurinsa sa yasa ya ci nasara wai aka ce mai haƙuri shi ke dafa dutse da ruwan sanyi mai haƙuri ya ɗauki ƙaton dutse ya sa shi a kwano ruwan sanyi ya ɗora shi a kan murfin ruwan sanyi ba wuta ya zauna yana ta jira har sai dutsen nan ya dafu Allahu akbar Allah ya ba mu haƙuri sannan kuma za mu ga mutum ne mai kamewa shanin Musa mutum ne mai kunya kuma mutum ne bai ɗora wa kansa wani abu ba na ƙaryar rayuwa a ya yadda zai yi duk abin da Allah ya jarabe shi shi ku duba halinsa da shi da wannan 'yan mata duba yadda suka zo masa bai yi musu wata magana ta ƙauna ba kuma yana sofa da haka birge shi da ta yi da ya yi birge ta da ya yi shi sa da kanta ta ba ubanta shawara cewa a ɗauke shi daga kai man kazan mutumin kirki sai dai ka ji an aiko maka an ce bismillah ana son ganin ka sannan kuma in kun lura a kisa za ku ga dattijon nan ya nuna dattijantaka kuma ya nuna mutunci sannan kuma ya nuna karamci malam mutumin da zai ɗauki ya bayar ai yayi kokari ya ɗungurin gumfa ai yayi kokari to yanzu za mu ci gaba annabi Musa ya yi shekaru goma nan yana matsayin ma'aikaci a Madayana a gidan wani dattijo kuma za mu ga shin an cika masa alkawarin ko ba a cika masa ba na auren wannan yarinya daga nan da ya gama zamansa shekara goma sai yanke shawara cewa zai koma misira ya nemi hanya da zai koma ƙasar misira ƙur'ani ya haƙeto mana annan musa ya gama shekara goma nan ga ya budurwa an ba shi ya aure ta zai tafi kuma garinsu zai koma inda yake mujimala فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما قضى موسى الأجل يا عند موسى يكمل أجلي أنا نفهم lokaci na alkawari da suka yi zai yi aikin ƙodago a gidan wannan tsoho da cijo a garin wato a madiyana ya zauna shekara goma yana aiki ya gama shekara goma gashi an ɗaura aurensa da ɗaya daga cikin 'yan matan nan guda biyu na wannan dattijo sai ya ce da shi ina neman izinin ka ya baba surikinsa kenan zan ɗauki matata zan tafi garinmu shi wannan yana nuna wanda ya zo ya auri yarku in ba ɗan gari ba ne in ya ce zai tafi sai a yi masa addu'a a haɗa shi da matarsa ya tafi da ita wannan ba bakon abu bane a addini kuma zai iya wa yarka ta auri wanda yake na nesa ne haka daman mata suka gada a rayuwa zai iya wa yarka ta aure a garinsu zai iya yiwa ta bar gari yanzu za ga wani cijo duk ƴaƴansa gaba ɗaya ba wacce ta yi a garin suna nesa in mutuwa ce ma ta zo sai dai ya haƙuri kafin ta zo ya mutu kafin ta zo ganshin shi za ta yi shekaru ma wata ka iyaye suna haƙuri malam ɗauki yarka ka bayar ta shekarar biyu baka ganta ba mijin yana hana ta zuwa ta ce za ta je in ya duba kuɗin motar sai ce a'a ba za ki zo ba an buga maka in aka ce mijin ya hana sai ka ce ba komai wani ma da ya tashi rashin mutunci mara kirki uban yarinyar ba lafiya yana asibiti yana ta wasiya tun da aka kwantar da shi da cijin nan wasiya yake in ya farka sai ce ina wani sai ya ce gashi ce zo sai ya rike hannunsa Allah maka albarka Allah maka albarka Allah maka albarka ka rike yan uwanka tsoho yana kan gadon rashin lafiya tsoho ya gama sallamawa an kai shi bakin boda zai mutu kenan ina wance duk iyalin suka haɗu gaba ɗaya zo zo zo zo ya riƙe hannunta ki zauna zaman aure ki riƙe ‘ya'yana jikoki na ki kula da su Allah miki albarka Allah ya saka miki na yafe mu can sai ya juyo ce ina wance sai a ce bata zo ba tana ina an buga waya mai gidanta ya hana ta zuwa ta yi ta yi ta yi ya ce ba za ta zo ba ta ce babanta ba lafiya yana tambaya ya ce ina ruwansa irin waɗannan surukai ai ba surukan arziki ba ne irin waɗannan surukai ba surukan kirki ba ne mace da ubanta ya zo magagin mutuwa wallahi yarinyar nan sai dai aka aiko mata aka ce to baba dai har ya mutu yana kiranki yana neman ki kuma ya mutu tai kuka tai kuka tai kuka wasu lokacin ya ɗauko ta da mota ya kawo ta wai za su zo ta'aziyya Allah ya sauke ba komai duk wanda yake da ya mace ya auren dole sai ya shiga makarantar haƙuri idan kana da ya mace ka aurar da ita to sai ka yi haƙuri gaskiya kamar yadda kai ma kai ta yi wa 'ya'yan mutane to za a yi wa 'yarka kuma in dai za ka biya surukan wannan zamanin to za ka kashe auren 'yarka wallahi haƙuri ake wani 'yar tasa zaman yunwa take yana ta ba ta haƙuri wata ta aiko ta ce baba duka na yake yi ce hajiya ke yi haƙuri zai wuce wata ran bai da ƙarfin da zai da ke kiyaye hasan maganan manya baba ya hana ni zuwa ga yan uwana ya ce ke yi haƙuri baba in ya zo zagi har da kai yake zagi ya ce ba komai zagin ai ba ya ci da ki ga mai lafiya ta kalau ba zagin nasa ya zo ya taɓa jikina ne ba komai tunda sakayyar da zai mana kenan in mun masa laifi ko kin masa laifi ya zage mu ba komai muka ai mun yi laifi tunda muka bashi a irin waɗannan tarihai da matsaloli da ma'aurata suke da shi suke wulakanta matansu da waye yana nan bila adadi ina gaya muku ne wannan duk fi wanda yake da ya mace ya fa shirya ya shiga makarantar hakuri duk wanda ya aurar da yarsa in bai yi haƙuri ba ba zai zama surukin kawai za a ci zaginka a gari ka rufe ido kai shiru kawai sai abin da ya fi ƙarfi ya zo da wulakanci ko tozarta ko cin amana to wannan sai ka yi cikin action da ya dace kai ma ka yi haƙuri in ƙanwarka tana aure a wani gida labarai da za ta zo ta gaya ma ba daɗi shi yasa wasu surukan su ba su yadda ba ma a kawo musu labari kin ga duk abin da kuke a gidanku kai ki kawo min ƙaran mijinki ko nawa ki haƙuri kawai abin da ya fi ƙarfi bayan da za a yi ki faɗa amma ba na son yawan gutsuri tsoma da maganganu kin ga uwarki kin ganta eh ita ma haƙuri nake da ita ke ma ki ji ce ki haƙuri to in mutum ya wannan zai ɗan yi bacci amma duk surukin da ya buɗe ƙofa bini-bini yarsa za ta kira shi ta mai bayani ko ya je kwankwasa ƙofa yaya ba ba ku da matsala dai baya miki kaza ko kuma akwai surukai yan bugun cikin ya ai ta buga ciki a ji yaya ake in dai auren wannan zamanin ne to sai ka ji abin da baka so gidaje a cike suke da matsaloli da damuwa amma da yau da cijin nan kun ga yana ji yana gani tun daga madayana har zuwa misira yana ji yana gani ya ɗauki yan nan ya bayar annabi musa ya kama ya yi tafi da yarinya malam falamma qada musa al-ajala yayin da ya kammala wannan ajali na alƙawari shekarun da zai yi shekaru goma a madayana ya auri wannan yarinya sara bi ahlihi wasara bi ahlihi yi tafiya da iyalin shi ai wasara bi zawjatihi muttajihan ila masr ya dauki matarsa suka kama hanya za su tafiya zuwa kasar misra saboda danginsa suna misra ba na ga muku a can aka haife shi ba ba na ba ku tarihin mahaifiyarsa ba to ai tagon wannan da yi ai gudowa yayi daga misra ya tafi madayana gudun hijira ne ai ai gudu yayi ya je ya zauna kuma ya yi aikin alheri ya yi aikin ƙarfi yanzu zai dawo ya ga danginsa da ‘yan uwansa wasu kuma suka ce ba misira ya tafi ba baitul maqdis ya tafi daga madayanan nan saboda yana jin tsoron fir'auna kada ya gamu da fir'auna sai ya tafi baitul maqdis ai an san baitul maqdis ko to gashi nan a hanya anasa min janibi turi naran inas ibsa sai ya gano shine anasa ibsaru shay'i wa ru'yatihi sai ya gano ta bangaren dutsen dur sai ya gano wuta yana tafiya da iyalinsa cikin dare anasa min janibi duri nara sai ya hango ko ya gano wata wuta a gefen wato dutsen dur ya faga wutan nan babbar wuta ce wasu malamai suka ce ba wuta ba ne haske ne to amma dai ƙur'ani ya ce dai naran mu fassara shi a matsayin wutar imamul alusi ya ce lalle ya ga haske hakikatan annal mufsira ka an kana nuran hakikiyatan haske ne lakinnahu abbara bin nari haske ne amma sai ya ce wuta saboda shi a tunanin annabi musa wuta ne amma ba wuta ba ne haske ne kamar can mutum ya hango haske sai ya ce ga wuta a can kun san akwai wuta da aka hura da itace mai ci mai konewa akwai kuma haske shi imam alusi a tafsirinsa ya ce ai can ya hango haske ne ya hango ba wuta ba amma sai ya ce wuta ya gani kuma ƙur'ani ma ya ba da labari cewa wuta ya gani shi da da musa a zatansa wuta ne amma haske ne قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا sai ce wa iyalinsa a lokacin wannan matarsa ita ce kaga shi matarka iyalinka ne mana ya iyali ina nufin ya matarka sai ka ce a a suna lafiya ka san mata mana akwai mulki mace kwaya ɗaya ce yar kwaila shekara sha takwas shekara ashirin wai sai ka ji an ce wai suna gida ita gida ne ba saboda mulki na mata da isa kai kuma aka ce da kai ya iyali ka san babu iyalin nan a gida ka faɗi gaskiya ka ce muna nan dai muna nan dai ya muna nan an ce ya iyali ka ce to muna nan dai muna nan dai ka Allah raba mu da zaman zaman wahala kai yan ƙananan yaran nan kuma kuna ce amin yan guntaye da ku da ku kuma shigo duniyar ba tukuna yan cin dumame kawai ya ce wa iyalinsa ku zauna inni anastu nara ni na hango ni kuma na gani na gano wata wuta wasu malamai suka ce ba iya iyalin bane kadai akwai wasu a tare da shi kalan yanin kusu ku zauna a inda kuke kar ku tafi ko ina zan tafi wajen waccan wutar ya nuna musu can wajen jabal tur la'alli atikum minha bi khabarin la'alla zan zo muku da labari daga wannan wuta yanfa'una fi masiratina wanda zai taimake mu a tafiyar mu ma'ana tunda ya ga wuta yana nufin akwai mutum a wurin tunda ku akwai mutum to dole ya samu labari malamai suka ce bataye a hanya aw jazwatin minan nari la'allakum tasqalun ko in ballo muku wani tushe na wuta shine jazwa wani ainihin wato sha'ula na wuta kan wuta kamar itace ko tsatsafi a ƙona shi ya ɗan samu wuta ya lallabo da wutan nan yana tafiya har ya kai wajen iyalinsa a hura ya ce don kwaji ɗumi aljazwatu ana nufin itace wanda a kansa akwai wuta gaushin wuta zan ce ban sani ba ina itace in mata suka hura wuta suka sa itace ya kama da wuta in ka zaro itacen ka tafi da shi za ka daɗa hura wuta wannan itace da ka zaro mai wuta a kansa me sunan shi da hausa bakin wuta to a gaushi sunan gaushin ne ai me me rushi rushi to a riwayar alaramma rushi eh to ai gaskiya ne saboda kan naje na faɗa wataƙila wani ya fi mu hausa ya ce ba haka bane da haka ni dai Allah na musu bayani yayin da zan iya yi jazwatin minan nari rushin wuta inji alarama ko kuma bakin wuta itacen da aka dosano wuta yace zan je in dosano ko dodano wuta in kawo muku la'allakum tastalun kalmar al-istila wato istala jin dumi kaga ashe shi jin dumi da wuta yana da asali in an shiga sanyi to ana hura wuta guri ya dumi a ta hira a jiki shi ne la'allakun tastalun kenan ko ban zo muku da labari ba na da ya zo muku da wuta da za ku ji dumi ya gaya wa iyalinsa daga al'istila'u ne al'iktirabu minan nari lil'istifai biha minal baraji قال موسى لأهلهم كسوا في مكانكم حتى أرجع إليكم ku zauna a inda kuke shi na dawo fa inni absartu naran sa azhabu ilaiha a can wuta na gano ta kuma zan je wurin ta lalli atikum min jihati bi khabarin yufiduna fi rihlatina kuma la'alla zan zo muku da labari zai ba mu fa'ida a tafiyar mu a hanyar da muke tafiya ko kuma in dan mutsuro muku ko in ballo muku rushin wutan in kawo muku kwaji dumi da shi imam ibnu kasir ya ce bayan annabi musa ya gama ajalin da ya yi da shi da wannan dattijo kana baina huwa baina sihirhi fi ri'ayati al-ghanam yace tsakaninsa da shi da surukansa ashe kiwon dabbobi ya je ya gama wannan kiwo ya shiga daji kuma ya tafi qasidan bilad masr ibn kasir ya fifita cewa misra ya tafi ba baitul maqdis ba بعد أن طالت الغيبة عنها bayan ya kai shekara goma baya misra da shi ya taho wa ma'ahu tuhu da matarsa ibn kasir ya ce fa adalla tariq yana tafi da yar amaryarsa kawai sai ya bata a hanya daji yace fi lailatin shatiya dare ne mai tsananin sanyi ya sauka a wani wuri a irin lungu na duwatsu tunda hanya ne dutse ya hau ya sauka kai malam annabawa sun yi haƙuri tafiya ne cikin daji cikin duwatsu malam namun daji ne menene annabin Allah Allah yana ta kulawa da shi kawai ya danna ya shiga daji ya je ya bata ga bala'in sanyi da rawar jiki jiki yana ta karkaduwa ga yunwa zalam sahab dabab da hadiri da duhu a lokacin aka ce ya ɗauki wata sanda a hannunsa sai ya ta caccaka sandan nan a jikin dutse yana goga sandan wai ko zai ɗan yi ƙyas ya samu ƙyastin wuta ya ɗan hura saboda ya ɗan ji ɗumi da shi da matarsa kamar yadda al'ada ta saba duk wanda yake rayuwa a cikin daji yana kunna wuta yana jin ɗumi ba sai fulani kaɗai ba in ya ƙyasta ya ƙyasta ya goga ya goga yana wutar ba za ta fito ba yana cikin wannan yanayi sai ɗab sai ya hango ga can wata wuta to shine Allah ya ba da labari abin da ya faru ga annabi Musa ya je wajen wannan wuta to me yace Allah فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين
gaskiya in baka daina shaƙi wannan ba za mu fara fita training da kai da asuba ka zo ina da takalmin gudu zan baka zan saka tracksuit nima kai ma ka saka mu buga da ni da kai zuwa BCJ mu je mu dawo in ka isa in kaga zaka iya bismillah gobe da asuba ina jira bai zai iya ba ya ja kaya mala in banda in banda ƙarshen zamani ba Allah ramomi malam su fi malami koshi saboda Allah wallahi ga nan tun da na zauna malam ruwa nake ta sha saboda jikin yana buƙatar amma mutumin nan da ƙirƙe jan aya na wallahi aya ja kaya koshi Allah ƙara mana koshi to tsakani da Allah kaga mutanen nan suna ta nuna mun lokaci yayi sai dai mu yaƙuri Allah ya saka da alheri, Allah shi ba da lada, Isar tana da ɗan tsawo ne, gobe sai mu tashi gashi ya je wajen dutsen ya ga wutar, me zai faru insha Allah. Kuma mutumin naku ya fara nuna ya gaji, wanda mu tsaya a nan kada ya ba mu matsala. Abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.